أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا منها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوتن المحرم هجرية دوبو ديد دليهدو da arba'in da takwas sabuwar shekara ta musulunci kuma ɗaya daga cikin watanni guda hudu masu alhorma daga ciki akwai almuharram sannan wannan shekara muna fatan allah ya sadar da mu da alherin da ke cikin sannan kuma sharrin da ke cikinta Allah kare sakacin da muka shekarar ta wuce Allah ka yahe mana kurakuran da muka yi sannan kuma ka Allah ka samu sake maimaita sakacin da muka yi da kurakuran da muka yi a wannan sabuwar shekara sannan za mu tashi aya ta ɗari da goma wa mimman haula min al'arabi munafiku wa min ahlil madina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم بهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب daga wanda suke gehen ku daga cikin al'arab mazauna karkara munafiquna Allah ce akwai munafukai wa min ahalil madina haka kuma daga cikin wanda suke zaman a madina akwai munafikai kenan wannan aya tana nuna muna a wanda suke zaman zamana a kauye a cikin su akwai munafikai haka a cikin birni mazamana birni ma a cikin su kuma akwai munafikai maradu alal nifaq sun doge lafazin marada ai istamarra sun doge akan munafici la ta'lamuhum ku ba ku san su ba ku mumunai Allah ce na hannu na alamuhun mu muka san su sanu azibuhun marratai za mu musu azaba su biyu azaba ta duniya kenan da azaba kuma ta kabari idan an ce azaba ta duniya a nan duniya Allah zai sanya musu damuwa da bakin ciki a cikin zuciya yi azabu na nafsiyan ana musu azaba ta zuciya cikin zuciya bi ma'ana musulunci na ci gaba su basa su suna ƙonuwa a cikin zuciya sai kuma azabar kabari da za a musu in sun mutu sannan tunda Allah ce marratayn suma sai ce thumma yuraduna ila azabin azim bayan wannan azaba da za a musu sau biyu sannan kuma za a mayar da su zuwa ga azaba mai girma ita ce azaba ranar tashin kiyama wadda ita lazim ce hal illa ma sha Allah kenan to wannan shine abinda zai tabbata ga munafikai manya-manyan munafukan da suka boye munafici a cikin zukatansu sun bayyana imani a baki musulunci a baki ram-ram amma sun boye kafirci a cikin zuciyarsu to Allah ce ire-iren waɗannan akwai su a cikin ƙauyuka sannan kuma akwai su a cikin birane kuma sun ci gaba sun doge akan munafincin su ba san su ba mu muka san su Allah ce za musu azaba su biyu sannan kuma za mu mayar da su zuwa ga azaba mai girma ita ce azaba ranar tashin kiyama sai Allah ce wa akharu na atarafu bi dhunubihim akwai wasu muna daban wanda sun yi itirafi lafazin na atarafu sun yi itirafi da lahin da suka yi su ba munafikai bane kun san mutane akwai an kasa mutane kashi uku akwai mummunai akwai kuma munafikai tsantsa wanda su ne aya ta magana yanzu sai wanda su wanda wa akharu na atarafu bi dhunubihim su ba munafukai bane me ya hada su zuwa yakin tabuka kasalanci ragwanci ne da kasalanci ba dan su ba dan su munafukai bane ba munafukai bane kullum lalaci ne da da wannan da kasalanci ya hana su tahiya yakin tabuka amma ba munafukai bane to sunu Allah ke cewa wa akharu na'tarafu bi dhunubihim da wasu na daban da sun yi itirafi sun sun yarda sun yi laifi sun yarda da laifin da suka yi khalatu amalan salihan sun gare wani aiki na kwarai da mummuna bi ma'ana wa akhir sayyan kuma da wani na daban wanda mummuna ne bi ma'ana ga aiki na kwarai kuma ga mummuna aiki sun kai sun yi to ire-iren waɗannan asallahu an ya atuba alai ana fatan Allah ya yi musu malamai suka ce asa in ta zo a cikin qur'ani wajiba ce kenan Allah zai musu afuwa tabbas kenan inna allaha ghafurur rahim lalle Allah al-ghafuru ne mai gafara mai jinkai kenan duk mutumin da ya tuba daga zunubi ya tuba daga laifuka shirka ce kafirci ne sabo ne da kana kafiri ka tuba ka koma musulmi da kana sabo ka bari ka koma aikin da'a tsantsa da kana bid'a ka bari ka koma sunna wannan shine kenan sun yi itirafi da laihinsu bi ma'ana sun yarda da laihin da suka aikata sannan kuma sun cakuɗa wani da aiki na kwarai da mummunan aiki ga aiki na kwarai sun yi kuma ga mummunan aiki sun yi to sai Allah ce wannan tabbas Allah zai karɓi tubarsu inna Allah ghafurur rahim lalle Allah al-ghafuru ne mai gafara mai yin kai ga bayan shi lalle Allah mai rahama ne ubangiji mai rahama tunda Allah da kanshi ya ce inna rahmati sabaqat ghadabi lalle rahamata ta riga ya hushina shine idan ka aikata ayyukan aiki Allah bai gaugawa kama ka da lahi sai a maka jinkiri haka tuba sai Allah ya maka wannan rahama ta da harama ce ta Allah yake nuna yake ma bayan shi sai su aikata mugun aiki idan kuma sun tuba daga wannan mugun aikin sai ya yi musu wannan kenan aya ta sai Allah ce خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله تي خذ من أموالهم كربا daga dukiyoyinsu ana ga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ya karba daga cikin dukiyoyinsu wannan dukiyoyin tutahhiruhum wanda za su tsarkake su ai as-sarqatu hiya allati tutahhiruhum wannan zakkar da za a karba da gare su ita ce za ta tsarkake su ta tsarkake su daga dattin munafici ta tsarkake su daga ruwa daga ruwa da suke yi sannan wato zakkihin biha kuma ka tsarkake su da ita wannan zakkai idan sun kawo wasalli alaihim saboda haka ka musu addu'a lafazin wasalli alaihim ai ka musu addu'a kai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare tunda idan an kawo zakka duke zakka manzo Allah ya karba to sai ma waɗannan wani su kawo zakka ya musu addu'a ya sanya ya musu addu'a ta sanya albarka a cikin duke su sai Allah ce inna salataka sakanul lahu lalle addu'arka natsuwa ce gare su wasu malamai suka ce ai rahmatan lahu rahama ce gare su wallahu wasi'un alim al wallahu sami'un alim Allah mai ji ne bi aqwalikum ga maganganunku alim kuma masani ga ayyukan da kuke aikatawa lafazin amwal jam'i ne na mal kullu shay'in zu qima dukkan abu mai kima dukkan wani abu mai kima takalma ne kaya ne agogo ne zobe ne mantir ne duk ana ce mai mal dukiya kenan dukkan wani abu mai kima ana ce mai mal kenan zu qima kenan to wata dukiya ce ake hida ma zakka wata dukiya ce ba hida ma zakka dukiya daga cikin kuɗi shine zinariya da azurfa da dukkan abin da ke karɓa sunan kuɗi kamar sefa naira dolar franc francais dukkan wannan a matsayin kuɗi ne ana hidda musu zakka idan sun isa nisabi wannan kenan kenan idan dukiyarka ta isa nisabi to da a hidda zakka a karɓo zakka idan ana shari'a ta musulunci akwai wanda ake turawa na musamman gwamnati take turawa gwamnati musulunci ta tura a yi lissahin dukiyarka a karɓo zakka ba da mutane suke yanzu sai sun ga dama kuma sai sun ga dama su wanda suke ba ga wanda Allah ce a ba ba su a ba su ga lokacin da ya kamata a ba da sai su yi jinkiri su ke hiddawa amma inda shari'a musulunci ta ake gwamnatin musulunci ita za ta turawa duk kwantikinka sai an san adadin kwantikin da ke gare ka a cikin kwantikinka dukiya jika nawa gare ka miliyan nawa gare ka dole sai gwamnati ta sani saboda mi idan lokaci ya yi a yi lissahi a hiddo bayan haƙƙin bayan allah a basu sai kuma abin da ya shahi zakar kayan gona hatsi dawa wake shinkafa alkama da sauransu wannan du'a na hidda musu zakka daga cikin abin da ba hidda ma zakka daga cikin dabbobi a'a daga cikin abin da ke zama kada daga cikin dabbobin shine dabbobin ni'ima raƙumi da raƙuma sa da saniya rago da raƙulkiya akwai da akwai wanda su ne dangin dabbobin ni'ima da ake hidama zakka amma su barewa su kaza su raƙumi a'a su su jaki su doki wannan ba a hidama su zakka sai dai kuɗin in su in ka sai da su in su zakka sai a hidama su zakka amma su waɗanda masu da zakka sai dabbobin ni'ima dabbobin ni'ima su kada ake hidama zakka wannan kenan sannan abin da shahi kayan gona mun ka ce abin da shahi hatsi dawa wake alkama shinkawa masara da sauransu idan ya kai ausuki biyar ausuki biyar su ne suke ba da tiya 60 to 60-60 so biyar nawa kenan 60-60 so biyar 300 ko kenan sai ta kai 300 tiya 300 kenan kenan shi ne nisaban da ake fara yadda zaka daga tiya 300 malam suka ce tiya 200 ma da 40 da 80 ma ana fara yadda zaka saboda mi sa'i wanda na lokacin manzon Allah bai kai tiya ta yanzu girma bai kai tiya ta yanzu girma ba to yanzu ne malam suka ce kenan idan an samu tiya ta yanzu ko da tiya 200 da 80 ana hidda mata zakka kenan idan gero ya kai haka dawa ya kai haka waki ya kai haka masara ta kai haka shinkafa ta kai haka alkama ya kai haka sai a fara hidda zakka daga waɗannan kenan sabani ne malamai wasu suna ganin ana hidda wasu ba ganin wasu suna ganin a'a wai gujiya ta daga cikin abinci da aya tambaya kare aya da gujiya abinci ne ko kayan marmari to in kayan marmari ne ba su da zakka haka wasu malamai suka tafi in ka matsayin abinci ne suna da mai suna da zakka in gujiya da aya suna daga cikin kayan marmari ba abinci ba to suna ba su da zakka in ku suna daga cikin kayan abinci suna da ne suna da zakka sannan kuma kamar mangwaro da yalo da obarjin duk suna da zakka amma kudin kudin idan aka sai da suka yi zakka suna da zakka kudin suna da zakka amma su karan kansu tun da kayan marmari ne tun da ba su ana ajiye su ba su azuwa kaga mangoro bai azuwa tumati ɗaya yana azuwa obrajin ɗaya yana azuwa tumati ɗaya yana azuwa to idan ya bushe ya zama mi kauɗa ake cewa kuma can zama ce kaɗawa ko kuna cewa kauɗa to in ya zama kaɗawa to nan sai a hida mishi na yana da zakka amma kamun ya zama kaɗawa ha bai da zakka saboda ɗaya ne amma kuɗin yan an sada su irin zakka ana hida zakka kun gane ko amma lokacin da tumati yake ɗanye tugan da ɗanye tumati ɗanye duk ba su da zakka sai dai kudin amma idan an yanka yanke shi ya bushewa yana da zakka tun da za a yi za a auna shi da tiya kun gane ko wannan kenan wannan shine abinda malamai suke bayani kun gane ko wannan kenan to shine Allah ce ka karba daga cikin dukiyarsu a matsayin zakka tutahhiruhum wannan zakkar hiyar lati tutahhiru ita za ta tsarkake su wato zakihim biha kuma ka tsarkake su da ita wa salli alaihim kamar su addu'a inna salataka sakanun lahum lalle addu'arka natsuwa ce gare su wallahu sami'un alim Allah as-sami'u ne mai ji bi aqwalikum ga manganunku kuma masani ne ga ayyukanku sannan da Allah ce Allah ce ka karba bi ma'ana ka karbo daga wurin suwa masu kuɗi mawadata kenan duk wanda duke su ta yi daga za a je a karbo a baiwa idan an karbo suwa ake ba talakawa kenan to ukhadhu min aghliya'ihim wa turaddu ila fuqara'ihim za a karɓo daga masu kuɗin garin a maida a talakawan talakawan garin tunda ba a ɗauke zakka a kai ta wani gari ga talakawa a garin kenan talakawan daga ga masu kuɗin garin za a karɓo zakkai a baya da ta ga talakawan garin wannan kenan sai Allah ce alam ya alamu shin ba su sani ba annallahu huwa yaqbalu taubata Allah shi ke karɓar tuba wa ya akhudhu sadaqat kuma yake karbo sadakoki wai yanzu da Allah an kace ana da Allah na da an kace Allah na karbo sadakoki yana karbo su a matsayin ya aje wurin a a yana nufin ya karba ya bada lada ladan da yake bada shine matsayin ya karba amma ho in bai bada lada ba ya ya nuna ya karba bai karba ba kene ku za ku karbawa ku kawo ku bada talakawa shi Allah sai ba ku sai ba ku lada shine ana nufin wa ya akudu sadakat Allah na karɓar sadakokin ku ya baku lada kenan amma ku sadakokin sun suwa za a ba talakawa za a ba shi Allah sai ya baku ne sai ya baku lada kenan kun gane ko wa anna Allah huwa tawwabur rahim shi Allah mai karɓar tuba ne kuma mai rahama ga bayan aya ta gaba Allah ce Allah ce wa qul imalu ku yi aiki fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu da sannan Allah zai ga aikin ku kuma manzon Allah zai ga aikin ku kuma mummune za su ga aikin a nan duniya Allah dama ya gani sai dai a ce zai zai bayyana dama Allah ya san aikin munafukai ya san abin da suke kuma bayyanarwa zai to kuma mummune manzo Allah zai gani wata rana ranar tashin kiyama mummune ma za su gani wata rana ranar tashin kiyama yauma tubula sara'ir kenan ranar tonan asirrai kenan to a wannan ranar mummune za su ga aikin munafukai haka manzo Allah ma zai ga aikin munafukai kun gane ko Allah ce wasa turaduna ila alim al-ghaib da sannan za a mayar da su zuwa ga masanan ghaibi was shahadati da abin da ke bayyane wa yunabbiukum bima kuntum ta'malu shi Allah subhanahu ta'ala zai ba ku labari dangance da abin da kuke aikata a rayuwar ta duniya duk abin da kuka aikata Allah zai ba ku labarin shi rana kaza ko kaza rana kaza ko aikata kaza aya ta gusi Allah ce وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين الله تي واخرون مرجون لامر الله da wasu na daban wanda wata a murja'una idan an ce murja'una ai an jirkatar da su zuwa ga al'amuran Allah idan an ka ce ka murja'una li amri Allah an sa su cikin fata fatan yi musu gafara idan mun ce murja'una ka an jirkin an jinkirtar da al'amuran su bi ma'ana nan gaba za a karɓi tuba su ba a karɓi tuba ba wanda za mu ga labarin su sune Ka'ab bin Malik da sauran sahabbai guda guda biyu wanda sai da an ka an ka yanke musu magana a matsayin kwana nawa kwana 50 an ka ce ka a musu magana a matsayin ukuba an ka kaurace musu ka abu bin malik da sauran abokan shi guda biyu guda biyu wanda sun ka zuwa yakin ne ta buka wanda su ba su karya ba sun tabbatar da eh lalle ba ba wani uzuri da hana su kurin in zuwa ne suka yi to Allah ce kutai manzo Allah kutai har Allah sabakar da aya kan to shine Allah kutai wa akharuna murjauna li amri Allah da wasu na daban wanda ana musu fatan ga al'amuran Allah kuka ce an musu jinkiri ga al'amuran Allah imma yu'adhibuhum imma Allah ya musu azaba wa imma yatuba alaihim yatubu alaihim ko Allah ya musu tuba ko Allah ya karɓi tubarsu wallahu alimun hakim Allah alimu ne masani hakimu gwani a cikin abin da ke zartarwa sai Allah ce wallazi na takhadhu masjidan dirara wanda sun waɗanda suka rike masallaci dan cutarwa shi da aka ce ma masjid dirar masallacin da munafikai suka gina domin cutar da Allah da manzon Allah da cutar da mummunai bisa ga shugabancin Abu Amir Ar-Rahib wani munafiki ne a Madina yana daga cikin kabilar wannan khazraj to a lokacin jahiliya ya karanci ya shiga addinin kiristanci ko kace yahudanci to kabilar su suna girmama shi to da manzo Allah ya hijira ya koma Madina kun gane ko sai an ga koma mutane sun musulunta sun koma ga manzon Allah duk an ga koma kalkashin manzon Allah sai suka bar shi wancan shi Abu Amir kin to sai hasada saboda mutane sun bar shi sai ya tahi ya yi kawance da kurica cewa wai a zo a yaƙi manzan Allah su haɗa kai a yaƙi manzan Allah shi da wannan da kafaran kurishawa saboda irin da hassada da yake wai mutanen sun jai sun bar shi sun koma ga manzan Allah tsira da amincin Allah subhanahu ta gare shi to sai suka haɗa kai da sauran da shi da sauran munafukai suka zo suka gina masallaci tsaka kusan masallacin Quba kun gane ko to wanda masallacin da suka gina masallaci ne da niyyar cutar da Allah da manzo Allah shi ne ake cewa masjidud dirar kun gane to shi ne Allah ke bamu labari wallazina takhazu masjidan dirara munafiqan da suka riki masallaci dan cutarwa wa kufran da kafirci wa tafriqan bainal mu'minina da raba tsakanin da raba kawunan mu'minai wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl kuma ya zama ma irsada shine mafaka ko ka ce matattara ko ka ce bas wata bas wadda take ta ba 'yan ta'adda mafaka duk wani ɗan ta'adda mai yaƙi Allah da manzo Allah sai a zo a aje shi nan wani kun gane ko min qabl tunda wanda dama ya yaƙi Allah da manzo Allah tunda to idan ya zo wannan wurin ya samu mafaka ya samu mafaka ce ta 'yan ta'adda wata bas ce ta 'yan ta'adda suka yi shi wannan masjidin na dirar wanda munafikai suka gina Allah ce lokacin suka gina shi to lokacin manzo Allah yana shirye-shiryen zuwa ina zuwa tabu saboda masallaci ya samu karɓa sai suka nuna manzo Allah ya zo ya ya bude musu wai to da suka ce manzo Allah ya zo ya bude musu manzo Allah ce a yanzu yana shirye-shiryen zuwa ne zuwa yakin tabuka bai da dama kun gane ko to da manzo Allah ya dawo da yakin tabuka sai Allah ya saukar da aya ce ko alama kakka kuskure ka kai a wannan masallaci kakka buɗe shi masallaci ne na cutar da bayan Allah da manzo Allah ba masallacin Allah bane da manzo Allah masallaci ne na cutar da musulunci kaka fuskar ka kai ka bude haka Allah ga manzo Allah yana dawowa daga tabuka kun gane ko wannan kenan sai Allah ce wallahi halifunna wallahi za su rinka rantsuwa in aradana ai su ba abin da suke yi akan gina wannan masallacin wai wai illal husna wai sai wai sai kyautatawa ga masu rauni tunda akwai masu rauni tsofi kuma akwai a cikin dare akwai tsohi ba su izuwa masallacin kuma kuma akwai sanyi da haka suke yi kuma ƙarya ce suke fa sun ba abinda suke ne suna rantsuwa da Allah wai ba abinda suke ne sai kyautatawa Allah ce wallahu ya shahadu innahum lakadibu Allah yana shaida su makaryata ne ba da wannan manufa bane sai gina shi manufar su shine su cutar da Allah su cutar da manzon Allah kun gane ko sai Allah ce la taqum fihi abada sai Allah ce manzon Allah kaka kuskura kai sallah a cikin shi kun gane ko Allah ce la taqum fihi abada kakka kuskura kai sallah a cikin shi sai Allah ce la masjidun ussisa ala taqwa masallacin da an kai dora harsatan shi ko ka ce foundation kin shi wanda gina shi wanda ya gina foundation shi kin shi akan jin tsoron Allah min awwal yawmin tun harko tun harkon gini a haƙƙo an taƙuma fihi Allah ce shi ne ya yi cancanta ka tai ka yi sallah a ciki to wani masallaci ne kenan masjidin quba kenan a haƙƙo an taƙuma fihi shi ya yi cancanta ka yi sallah a ciki saboda mi fihi rijalu yuhibbuna an yatahharu a cikin su akwai majaje masu son tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirina Allah na son masu tsarkaka daga zanubai to wannan masallacin manzo Allah lokaci zuwa lokaci yakan zuwa a cikin shi yayin sallah ba masjidu quba har manzo Allah tambaye masa nan quba yace wai wani aiki ne kuka yi wanda Allah ya yi ya kuma ya ku ahli quba suka ce su suna da wani abu idan sun hitsari ko suka yi kaki suna biyowa da wannan da tsarki da ruwa bayan sun yi istinja'u kuma sai su biyo da yi da ruwa su wani to wannan shi ne sa Allah ya yi su kun gane ko bayan sun yi tsarkin kare in maka ce tsarkin dutse ko tsarkin sai ku bi su biyo da ni sai su biyo da ruwa su wanke shine Allah ya saye to shine Allah ya yabe su ne dalilin haka ne Allah ya yabe su Allah ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikin wannan masallacin na Quba akwai mazaje masu son tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirin Allah kuma yana son masu tsarkaka daga zanubai to tsarkaka kala nawa ce hmm tambaya tsarki kala nawa da na farko tsarkin ne tsarkin zuciya kenan ka tsarkake zuciya daga kafirci daga dattin munafici ko da hasada to sai tsarki na biyu tsarkin na jiki tsarkin na tsarki na jiki ka tsarkake jikinka daga dauda daga datti ko to wani ne aula wani ne ne yake tsarki na zuciya saboda in babu tsarkin zuciya duk tsarkin jiki ne ne banza ne duk tsabtarka duk kwalliyarka idan zuciyarka ba ta kwarai ba ce ne banza ce zero wallahi duk kyawunka na jiki in zuciyarka ba ikirin ce to banza ne zero ne wannan kenan a ta gaba sai Allah tuni ko ka karanta hmm Allah ce yanzu afaman asasa buryanahu ala taqwa yanzu Allah ya ce wanda ya gina wanda ya asasa ya dora fandasiyan kin wannan gini masallacin na na akan taqwa akan jin tsoron Allah min Allah daga Allah warduwanin da ne mayar da Allah khairun wai shi yake amman assasa bunanahu ala shafa jurfin harin ko ko wanda ya gina masallaci wanda ya assasa ginin masallacin da akan gaba ta mi ta wani rami wanda harin wanda zai rubuta da shi fan hara bihi fi nar jahannama zai rubuta da shi a cikin wutar jahannama da shi da wannan wani ko alama wanda ya gina masallaci harshashen masallaci ko fanda ya sanki masallaci akan jin tsoron Allah da neman yarda Allah shi yayi ba wanda ya gina masallaci ba akan gaba ta halaka wanda za ta rubuta shi a cikin wutar jahannama Allah ce wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin shi wa Allah subhanahu ta'ala bai shirye da mutane azzalimai sai tambaya masallaci ne guda biyu a unguwa to wannan masallacin kowane kana iya kai masallaci amma sai dai ɗayan an hitsa da sunna manzo Allah a cikin shi ana tsaye sunna ana karatuttuka ba bid'a ba shirka da Allah da shi da wannan da shi kuma wata masallacin ana ta bid'a a cikin shi ayi bid'o'i ayi kaza da Allah da shi da wannan masallacin wani kamata wani kamata kai ko alama wanda ake ɗabbaka sunna shi ya kamata ka rinka zuwa wurin ba masallacin da za a rinka bid'a a ciki ba kun gane ko wannan kenan wannan shine kamata mu sani ɗan uwa musulmi wannan kenan sai Allah ce la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim ba zai gushe ba wannan ginin da sun kai ba lauri ba tamfi ulubim zai samu shakka a cikin zukata tun da kuma sun san suna cikin shakka gina shi da suka yi suna cikin shakku su wannan munafukan to Allah ce ba zai gushe ba wannan ginin da suka yi ba lauri ba tamfi ulubim wanda suka gina zai zama musu shakka a cikin zukata illa an taqatta qulubuhum hasse zukatan su sun yanki idan an ce zuciyawa na ta yanki ana nan yayi ne idan an ce zuciyawa na ta yanki ana nihin yayi ya mutu inda idan zuciya ta yanki akwai rai ana nihin har sai sun mutu kenan kun gane ko wallahu sami'un hakim shi Allah as-sami'u ne ah wallahu alimun Allah mai masani ne hakim gwani fi sunan ya cikin abin da ke zartarwa aya ta musa Allah ce inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون مم.
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن مم.
ومن أوفى بعهده من الله مم.
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به مم.
وذلك هو الفوز العظيم مم.
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون العامرون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود sai الله Allah ce وبشر المؤمنين Allah ce inna Allah hastara minal mu'minina an fi sahumu amalu lalle Allah ya sayi ya sayi rayukan mummunai da dukiyarsu ya saye daga ramummunai rayukan su da dukiyarsu to da- to me zai ba su aljanna kai da Allah wannan rahmat Allah da kai da mallaka da dukiya duk mallaka wani a musu yace ya saye ka kuma ya saye dukiya da ya saye da ya saye ka shine kai ai kai ne ka tai kai jihadi ka yada kalmar Allah da gangar jikinka kuma ka yada kalmar Allah da ni da dukiyar da kai da dukiyar mallaka mallaka Allah ne a musu yace ya saye ku ku yi aikin Allah ku yada addini ku yada musulunci da kawunanku da dukiyarku shi Allah hajar da zai baku ita ce aljanna ji wannan al- wannan rahama ta Allah da Allah kai Allah na san mu wallahi Allah na san mu da rahama shi yace ya sai kawunan mu da dukiyar mu mu ta mu yi jihadi mu yada kalmar Allah mu yada musulunci da kawunan mu da dukiyar mu shi Allah ya bada alƙawarin zai ba mu aljanna kenan ku ji wannan al'amari wa ƴan uwa musulmi bi anna lahum aljanna cewa suna da aljanna su wannan mu'minin yuqatiluna fi sabilillah su yaki a cikin hanyar Allah su yada kalmar la ilaha illallah addinin musulunci ya yadu gurane da ƙauyuka fa yuqtaluna wa yuqtaluna su kashe kuma a kashe su kun gane ko shine fa yuqtaluna su kashe kafirai wa yuqtaluna a kashe su gaba ɗaya biyun babu taɓewa in sun kashe sun sun dawo gida suna da falala in ma an kashe suna da mi suna da falala kenan Allah ce wannan wa'adan alai haqqan alƙawari ne da Allah ya na- ya yi na gaskiya bit taurat wal injil a cikin at-taura da injila wal qur'an a cikin al-qur'ani cewa a cikin at-taura akwai ne akwai jihadi a cikin injila ai umarin da ne jihadi da haka jihadi ba mai bane ba ta addanci bane at-taura ta gaskiya ba wadda aka canza ba a cikin ta ta gaskiya akwai jihadi injila wadda take wurin kiristoci ta gaskiya ba ta jabin ba ba wadda suka canza ba ku- su diba su gani akwai jihadi da haka jihadi musulunci ba ta addanci bane jihadi samo yanci ne a samo mu addinin musulunci yanci shine jihadi to kuma jihadin musulunci ya sha bamban da da kidnapping irin yaƙoƙi wanda ake na duniya a kashe bayan Allah a kashe mata a kashe yare kankana irin zaluncin amurkawa da suke yi wannan ba jihadi bane wannan shine sunan shi ta'addanci wannan shine ma ake cewa ta'addanci wanda ake kashe mutane a iska mutane a kashe su ba gaira ba sabab to wannan shine ake cewa ta'addanci amma jihadi na musulunci tsari gare shi ko da gari idan an iska gari ba haka ake afka ma gari da yaƙi ba sai an saurari kiran sallah idan an saurari kiran sallah wannan mutanen ba za a yaƙe su ba amma dan Allah ku tunzu Amurka tun daga yaƙin yaƙin duniya na na farko zuwa na biyu na mutu- zuwa yanzu na kashi mutane miliyoyi na Amurka so kashi saboda zalunci yanzu su wannan ba ta'addanci bane sai wanda suke jihadin musulunci shine ta'addanci sai wanda suke kokarin su fito mu addinin musulunci yanci shine ta'addanci saboda ni babu hada aji saboda dokin mai baki ya gudu ku rinka siffanta musulmi da ta'addanci bayan ku da yan iska ta'ad- yan ta'adda amurkawa ba wasu yan ta'adda a duniya kamar amurkawa gwamnatin amurka azzalumar gwamnati wani su ne ta'addanci ba jihadin musulunci ba jihadi tsari gare shi a cikin jihadi ba a kashe yare kankana a cikin jihadi ba a kashe mata a cikin jihadi ba a kashe tsotsi a cikin jihadi ko da kai kafiri ne ko da kai kirista ne in ka taiwa cikin kana cikin wurin ibada ka ba a kashe amun da Allah yanzu ku ba amurkawa mutane su kashewa su kashe iyan falistawa falistinawa su kashe matan falistinawa su kashe yare kankana na falistinawa wanzu wannan shi duk ba ta'adanci bane saboda suke da kafafen watsa labarai suke da fada aji a duniya saboda su su- suke gai abin da suka dama wannan kenan to don haka Allah ce a gaya muku akwai jihadi a cikin attaura akwai jihadi a cikin injila don haka Allah ce wa'adan haqq wa'adan alai haqq wannan wani alƙawari gare ne wani alƙawari ne gare ta na gaskiya fit taurat a cikin attaura da injila wal qur'ani a cikin alqur'ani duk a cikin wannan tattauna akwai jihadin musulunci don haka jihadin musulunci ba ta'addanci bane hiddo mu addinin musulunci ta'addanci eh yanci ne sai Allah ce wa man awfa bi ahdihi wane ne ya cika Allah alƙawari akwai shi Allah shine kowa cika alƙawari sai Allah ce min Allah kamar Allah babu shi Allah ce fastabshiru ku yi albishir bai bai ikum allazi bai'atum bi da kasuwancin da kuka yi da Allah da cirekewa da cirekake da kuka yi da ubangijin to ku yi albishir wa zalika huwa al-fawz al-azim Allah ce wannan shine rabauta mai girma kai kasuwanci da Allah da Allah a cikin kasuwanci da Allah akwai tabewa babu tabewa duk wani kasuwanci da zaka yi a duniya akwai tabewa banda kasuwanci da zaka yi da Allah wannan kenan sai Allah ce to da Allah ce wa zalika al-fawz al-azim wannan shine rabota mai girma gawa sai aka ce at-taibuna ga masu tuba wanda suka tuba daga kafirci zuwa ga zuwa ga musulunci wanda suka tuba daga sabo zuwa ga da'a tsantsar da'a wanda suka tuba daga munafici zuwa ga ikhlas su ne za a ma albishir da wannan rabanta shine at-taibuna masu tuba al-abiduna masu ibada ga Allah alhamiduna kuma masu yaban Allah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim as-sa'ihun wasu malam suka fasara da masu azumi as-sa'ihun ai masu azumin farilla da azumin nafila wasu malam suka fasara as-sa'ihun shine masu yawo domin daukar izina afa lam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'amal absar sai Allah ce walakin ta'amal qulubi allati fi sudur da haka wasu malamai suka fasara asiyaha shine dauka izina ku tai a cikin duniya ku gani yadda Allah ya aika ya aika ga adawa da samudawa wasu malamai suka fasara kuma as-sa'ihun shine masu azumi arraki'un masu ruku'i da sujada ai masu yawan sallah kenan sallar farilla da sallar lafila arraki'un sajiduna masu ruku'i da sujada kenan masu yawan masu sallah kenan al'amiruna bil ma'ruf sune masu umarni da kyautawa kuma wannahuna 'anil munkar masu hani daga mugun aiki sai Allah ce wal hafizuna li hududillah masu tsare masu tsare dokokin Allah wannan sune za a ba wani almisar fa wal hafizuna li hududillah sune masu tsare dokokin Allah Allah ce wa bashiril mu'minin kai albishir ga mu'minai albishir kim aljanna na an ce a musu albishir amma nan ba a ce ami ba a yi aljanna ce da musu albishir da ita matar aljannatin lati wa idan muttaqun fiha anharun min ma'in ghayr asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fi an-nar wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'ahum Allah ce misalan aljanna da Allah ya alƙawli ga masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah masu mu'minin Allah fiha fiha anharun akwai koramu na ruwa ruwan da ba sa canzawa wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu da wasu koramu na madara wanda ba ta canzawa wa anharun min khamrin lazzatil lisharibin da wasu koramu na giya mai daɗin sha ga masu sha ba irin giyar duniya ba mai sa hitsari mai sa maye mai sa karinka zage-zage wa ana harumin asalin musabba da wasu ƙoramu na zumuwa tattace zumuwa kai Allah ce ba shi kenan ba wala hun fi hamin kullu samara gare su an aljanna a cikin aljanna akwai dukkan nau'in ayyuka tace kala kala wa maghfiratun rabbihim salatu gafara da ubangiji sai Allah ce yanzu kamar huwa khalidun fil nar yanzu zai zama ɗaya da wanda zai dawo a cikin wata jahannama kuma idan ya shiga wata jahannama sai a ce mai wasu kuma an halima ɗanɗane tafasashen ruwan zahi idan ya ɗanɗane su ba ƙaƙƙa'a am'a'ahu sai su daddatsi ɗan hangin Allah kare mu insha Allah za mu na fita anan abinda muka rata Allah kama maladash abinda muka kusa algafarta mana Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi